أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال رحمه الله تعالى sannan malami mulk muniri Allah ya ji kansa yace ما يلزم من من أراد أخذ الورد وما يلزمه بعد أخذه wannan fasali zai bayani kan me ya kamata wanda zai karɓo rujin tijaniya ya kamata ya lazima me kuma yake ya kamata ya lazima bayan ya karɓa kafin ya karɓa me ya kamata ya lazimtai shi bayan ya karɓa kuma me ya lazimtai shi في هذه ترجمة أيضا ونن وتفسر فيكما ويأتي فيها من التقرير مثل ما تقدم في نظائرها wato a irin kwatankwacin abin da ya gabata a makamantan wannan tarjuma shine zai zo na daga tabbatarwa a cikin wannan tarjuma wa abbara bil luzumi khilafa ma fa'alahu ghayruhu min at-ta'bir bi shurut fi malam min munatir muridi ya ce abin da ya lizimci wanda zai karba da kuma abin da ya lizimci wanda ya karba wasu wurin kuma su kuma sai su a'a sharuɗan da wanda zai karba ya kamata ya lizima da kuma sharuɗan da ya kamata ya lizima bayan ya karba wasu sun ambaci luzumi wasu sun ambaci kuma shuru amma shi malam ya yi ta'abiri da luzum ba shuru ba لأنه وضع نظمه في هذا سوى دمار من المريدي يا سني ونن واقعتات في هذا أشن ونن ليه فيما يتعلق بالورد شعب ليلزم إشعار سيد وردينه والورد أبن ذلك وردي حقيقة حقيقة هو الذكر شن ذكر القائم على الأركان الثلاثة الآتي ذكرها وأن يتتر أكم وأنه a rukunai guda uku wanda za mu ambata nan da istighfari da salatu annabi da la ilaha wa shuruduhu ya shartanta kuma shine al'afi kamar wanda zikruha shine shi ma da za mu faɗi shartan wurdin aidan baka fi tarjumataha al-maqsusati biha idan mun zo muna bayanin arkanan wurdin a wurin da aka keɓe don ayi wannan bayani kuma za mu yi وهذه الأمور شؤون على أمر التي ذكرها ونداك أنبتا في هذه الترجمة وأن ترجمة هي اللازمة لمريد الدخول في هذه الطريقة إتشي شرطا لسك لزمشي واندا إيش سويش قونا طريقة حين الإرادة سبيك سويش ذا واللازمة له بعد الدخول فيها لكما أبوا لسك لزمشي شكما بايا كرطايا شكتكي بمعنى ابن الجنبي أنه يلزم يلزم بها أنا لزم سامس وإلم وتشرطي لشي كوكما ملزومي لشي فإن التزمها إذا يكربا تأتى له الدخول أكا أكا جد سامس وإلم شرطا يا كربا تشيك نهات الجنة إذبا وإن لم يلزمها إذا أكا جيرو ميسو شرطا lam yata'atta lahu al-dukhulu inda karba ba to bai kamata ya shiga ba ba zai shiga ba wa hada yace wannan fil ula na farko allazimatu wa inda suke malazin takin inda dukhuli sabda zai shiga wal ukhra dayan kuma yalzamu biha kadhalika shi ma yalzimci ya kama ya ya wajaba yalzimta bayan ya karba fa in iltazamaha idan ya karɓo nan sharɗan da aka gita masa kana afiyan bima alaihi zai zo da abin da aka dora masa wa in lam yaltazim biha an kuma bai karɓa ba bi an akhalla bi shay'in minha ya bar wani daga cikin sharɗan faqad akhlaqa al-wa'da ya saba alƙawari wa lam yufi lil aqdi bi cika da alƙawarin da yawa wa fi zalika a cikin wannan akwai ma yulzimuhu minhu tajridun akwai wanda idan ya bari cikin sharɗan sai an mai tajiri tajirin sa'ayyuri sai an sake daddada masa alƙawarinsa da ya yi bil ahadi da alƙawari an sai an karɓa alƙawari mai ƙarfi la budda min zalika ba makawa daga wannan wasu sharɗan da za mu faɗa wanda za a gaya masa in ya basu to sai ya tajiri لأنه يحزن بانقسام عقودته التي كان عقدها من أصلها ولذا تجزاء من تجريده dan yana sanar da cewa ya yanke alƙawarin nan da ya zama ya kulla tun a asali ya so za ka ce a mai tajiri wafihi ma yalzimuhu min at-tawbatu daga cikin abubuwa kuma akwai wanda in yayi su tuba zai yi kawai ba za a mai tajiri ba wal istighfaru istighfari zai yi ba tuba zai yi ba fakar kadai kama fa yi bayyana zalika bin nabi kuma yadda za da sannu za mu bayyana wannan a cikin wannan waƙar za mu faɗa wa man abbara an hadi shuru'i uku wanda ya yi fassara ga wa'annan sharuɗai ra'a annaha shuru'u tariqi wanda yake a'a ba malzumai ake kiransa ba sharuɗai ake kiransu to shi ya kiya ya kiyaye ne cewa ita annaha shuru'u tariqi suna sharuɗan tariqa فلذلك سو ده haka wanda ya faɗe su ya faɗa haka adda minha zikrul wurdi dawama zikirga ambatan wurdi dawama farabada إذا الشرط دع بالله كتب شرطي ما خرج عن الماهية والمثال شنع بالله فتجع حقيقة ده مثال فيما اعتبره النازل شنع بالله ما لم يمهد المريد فصره مع ما اعتبره غير واحد دار دع بالله ونمسك ما بامسن قيبة فصره شيئا ملزومي da za ka yi kafin ka shiga da malzumai da za ka yi bayan ka shiga wasu kuma suka ce a sharaɗin da ya kamata ka kula da su bayan kafin ka shiga da kuma wanda ya kamata ka kula da su bayan ka shiga wasu sun ambace shi malzumai wasu wasu kuma sun ambace sharɗai to ala kulli halin dai lannan dukula dan shiga fi dariqa cikin dariqa huwa zikrul wurdi shine in ka ta ka shiga dariqa ka karbi dariqa to abin da ake nufi dai shi kenan zaka dinga karanta wurdi wa amma bi shuhudi wa lawazimihi amma da sharɗan wurdi da lawazimansa wa akhadha alwurdi kuma ka tsawurdi ba'da iltizami lawazimihi bayan ka karbi duk abubuwan da aka lizumta maka minha daga minha zikruhu wanda aka lizumta maka cewa lalle sai ka dinga yi dawaman kullum kamar istighfari da zata annabi da Allah wa amma wa imma bi shuruɗihi almasrudat fi ko kuma da sharuɗan sa wanda yake abin sharuɗantawa a cikin هو معنى الدخول في الطريقة الشيء أكيد شيء ودي أنشي في الطريقة أمون دقاك رأتي لليني شيء كان مكرم تاو ذكا ذكر أن دقاك مكرم تاو كله وعلى هذا بيتك وأنم من تبيتك وأنم فلا إشكال باب ليكو كنتو وأن ليس ملزومين وأن ليس شرطي والله تعالى أعلم الله شيني مثني وبدأ باللغازمي ثم يا فارا دعبوا نسك اللازمين وأن ذكر الطريقة يا فارا بأهمها دعبوا نسك سوني مثل مهمتي الذي لا يتعتد وقوله في الطريق بدون من نبي يأخذ شكا طريقة بعترض وإن لازم ملزوما با ويستمر اللزوم بعد الدخول عيدا كما انكا كربا كما دولك تشغ بدا ثبتت دسوبا انكا كفا فإذا أخل به وإن شرطا إذا كبرت وجب التجديد دول فها أي مكة تجديد للتقيد بالعهد سبودا رافع دكيل على قوري لانفسام العقدة دان كاينكي القول ده كاي للانحلال به دبر ونن واتو شرع ده كاي فقال في مثال من مثل المريد يتي يقال كل مسلم تحمل عدم زور الاولياء مسجلا سواء الاموات والاحياء وتخرج السهم والانبياء لا بأس ان يزور بعض الفقراء بعضا وذاك حسن إذا جرى وكل من أخذ عن شيء وذر سواه لم ينفع به ولا المغار ونحن ما لنا بزوره مغارب لما نهانا عنه خير من فرض ومع ذلك لنا منه عوض فهي الإسناد بلا شك عرض فمن تلا جوهرة الكمال في عدد ناوي لهذا التالي لحضرة النبي ذي المعالي زيارة لسيد الأرسال كان له تعدل زور الرسل والعنبياء وكل قطب وولي لأنه كأنه قد زار نبينا فياله فخارا فافعل فافعل فافعل فدا لك أبي وأمي ما قلته تغفر بخير الجمع وليس ذا منا تكبرا على ساداتنا ذوي المزايا والعلا كلا جانبهم لدينا محترم لمنا وهم آل المعالي والكرم يتيوطا ana ba da wannan wurdi da kulli musulmin ga wanda yake musulmi wanda ba musulmi ba ba a ba shi don ba a gina ɗariƙa sai akan musulunci musulunci shine tushen da ake gina ɗariƙa kai ba a ba wanda ba musulmi ba kafin a baka kuma za a ɗora maka cewa adama zaurul auliya ba a zuwa a ziyarci waliyai waɗanda ba 'yan tijjaniya ba da niyyar istimdadi a gane ko? ziyara da niyyar istimdadi ita ce aka hana musdala mutlaqan amma ka je ka ziyarci wani wali ba dan tijaniya ba ba kare da niyyar istimdadi ba wannan ba hana ba kamar mutum ya je sokoto ya je ziyarci kabarin to usmanu ba da niyyar istimdadi ba ba hana ba ka je gwandu abdullahi gwandu ka je ka ziyarce shi ba da niyyar istindari ba ba ana ba haka nan sauran dukkan wato waliyai za ka iya zuwa ka ziyarce su amma ba da niyyar istindari ba sawa'un yace daidai ne wanda za ka je ka ziyarta din da aka ce karka je ka ziyarta al'amwat waliyan matattu ne wal ahya'u ko rayayyu to wata harju sahabu karka ji mun faɗi wannan ka ce a'a to sahabbai ba a je su ma tunda waliyai ne ba za a ziyarce su yace a'a sahabbai sun fita su ana ziyartar su wal anbiya wa haka nan annaba su ma za a iya zuwa je a ziyarce su la ba'sa an yazura ba'd al fuqara ba'dan mu ma izunan mu ba laifi mu je mu ziyarci dan uwan mu wa zaka hasanun wannan abu ne mai kyau ziyarce ziyarce tsakanin yan uwa idza jara in an samu haka ya gudana وكل وكل من اخذ عن شيء وذر سواه duwan da ya karɓi ɗariƙa a wajen wani shehi sai ya je ziyarci waninsa da niyyar istimdadi lam yanfa bihi ba zai amfana da shi wannan shehin da ya karɓi wazifa a ɗariƙa a wurinsa ba walal muzar shi kansa wanda aka ziyarta ɗin ba za ka samu amfani wurinsa ba ba za ka amfana da shehin da ka karɓi ɗariƙa a wurinsa ba ba za kuma ka amfana da wanda kaje ka ziyarta ba je ka da ziyara ne cikin dadi wannan la malana bi zawrihin darab malan ce ba ko wata bukata ce da mu ba da muka ce ba a ziyartar su da niyyar istimdadi limana hana an khairu man farad abin da yasa yayyan wanda ya farlanta wannan abu wato dariqa ta amu shine manzo Allah shine ya hana mu gabaran haka ba wai ba wannan dalili bane وما ذلك لنا فيه وتارد هكا أن بامو فمسيه نرشن زيارتر وصورا وليه إنا صحيح الإسناد كما مسيه لأك بام إن قاتل شيء سنة جنسا بلا شك باتارد وقوقن توبا عرام بيبجو دعكانا فمن تلا جوهر بالكمالي قالوا دون ليكرم بجوارا في عدد أتكم من عددي قوم شاديو nawin da haɗa tali yana nufi wanda ya karanta wannan jawara goma sha biyu yana nufin wato ziyara li hadratin nabi ga halara annabi zil ma'ali ma'abotin ɗaukaka ya karanta ta ziyaratan don ziyara li sayyidil arsali da shugabannin manzanni kanan lahu ta'dilu zaurar rusuli kamar daidai yake da kaje ka ziyarci dukkan sauran manzanni wal'ambiya in ka karanta goma sha biyu da wannan niyya kamar ka je ka ziyarci dukkan annabawa wa kullu qutbin in ka karanta goma sha biyu da wannan niyya kamar ka je ka ziyarci dukkan wani qutbi wa wali in ka karanta jawara goma sha biyu da wannan niyya kamar je ka je ka ziyarci dukkan wani wali ne kaga an ba mu musanyan ziyarar da aka hana لأنه كان لأنه كأنه قد زار nabiyana idan ya mutum ya karanta jawara goma sha biyu da wannan niyyar to za ta zama kamar ka je ka ziyarci annabi fa ya lahu fahara ya ma bakin wannan abin alfahari karanta jawara goma sha biyu kamar ka ziyarci annabi da annabawa da manzanni da kurbai da waliyai wannan abin alfahari ya rika fa'al dan haka ya kai dan uwa ka aikata wannan abin da na gaya maka kidan laka abi wa ummi mahaifiyata da mahaifana na ba da tufan ka gare ka ka aikata ma qultu wannan abu da na gaya maka na jawara goma sha biyar ta zufar in ka aikata za ka rabauta da khairin jam'i da da alkhairi wanda ke nema وليس ذا منا تكبرا da muka ce ba a ziyara waliyai din da ne istimdari ba wai girman kai ne da gare mu ba ala sadadina bisa ga shugabannin mu waliyai zabil mazaya ma abocin darajoji wal kula da daukaka ba wai girman kai ne yasa ba kalla ijaa ba girman kai bane janabuhum lalaina muhtaram janibun waliyai abin girmamawa ne a wurin mu muna girmama su lima la me yasa ku ba za mu girmama su ba وهم أهل المعالي والكرم وليي أي ما أبو جادر زوجي لكرم سوداكا وانا أباوي ويولا كان ساقو بني آه كلا إتوانا أبياني كندا يعطي يعطي يلقن wato ana bawa yace yudi kulli muslim ana bawa kowane musulmi al murad wal murad bil muslim abinda yake nuna da musulmi anan ما يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والطائع والعاسية إن دي متم مسلمين أباشي نمجني ko mace ƙaramin yaro ne ko babba ɗa ne ko bawa mai biyayya ne ga Allah ko mai saban Allah ne jarabi ne da musulmi wa ma'ana ta hammala abin da yake nufi da ta hammala adama zaurin anbiya din nan ai iltazama wanda ya lizumta wazzaur kuma ziyara da yake a ziyaratu ziyara yace adama zauri zauri din a ziyaratu a ziyarar al-murad biya wala abin da yake nabi anan qasdul wali kaje wajen wali lil istimdal min qan man dadi a wurin sa shine aka hada ziyara ta istimdal musjala ay mutlaqan ay fawfaw ba a yarda ba وقوله ليتكم سواء على الأموات والأحياء تفسير للإطلاق فوقوب أيضا كجي كجيرتون ولي جميع استمدالي كوينا دري كوبا يدري أو فوقنا مصدلا أي مطلقا آه. آه. وتخرج وتخرجكما إلى استثناء من الحكم السابق استثناء إلى حكم يا جماعة وخير من فرض النبي صلى الله عليه وسلم شنو جاي وندي بردا والعوض على البدل مسني أباك مسني زيارة دو وأعرض عشان منع يعني أبن لكن إذا من حاصل إثناد دنغن تشن دنغني وحال دون ذلك وندي طريق فكان زوا زيارة دو والضمير في ناو بها ضمير لكن ناو بها هذا نم أي للجوهر من جوهراني yayi nufi da jawharan da jawhara wal habaratin nabiyyi kuma da yace ita Allah ku bina wa biha ya karam yayi ni ya karanta ta da halarar annabi wal zafaru al fawz rabu wal jammi al qajmu al kathir min ya wat takabbur min al kibri wal kibru abinda ake cewa girman kai zannu al insani mutum ya zata annahu akbar min ghairi ya bu wannan sa ina ganin ya bu wannan sa ake cewa girman kai والتكبر كما جرمان في امفاني لتكبر سبحانه da girman kan ai izharu mutum ya dinga bayyana da girman kai wa huwa atharuhu shine atharin wato kibru dum wal mazaid al khisalu tabi'i min al fadli da daga faraga cewa wa tabi'i wa sudali alladhi yafuqu al insanu biha ghayruhu wanda wannan mutum yake fi da wannan sa wato kasala sai tabi'un da zaka ce kabi shi wannan karshe wal ula ita ula kuma ya yi hudahu bil dhammi jam'a al ya'a ula kai wa al hamza ayin sunan dhamma jam'i lin al ya'a wa bil fathi ala mamdudan asharaf dawqata aban go ula ala ko ula duk da asharaf dawqa wa baqi al alfaz wa sauran baitocin nan dukkan su yake bayanannu ne ya kulu to ga abin da malamin jimra a wannan baitoci inna ma yuqa wa yulqanu hadha alwird almuhammadi sharif ana bawa ana laqanawa wannan wurdi madaukaki ana ba da shi liman rajiba fi fadlihi albahir da duk wanda yazo yana son falalarsa mai rinjaye wa sirri hilmuni fi duk wanda ya zo ya ga sirrin wannan wurdi madaukaki ya zo ya ce na so sai a bashi amma idza tahammala wal tazama Allah yazura wahidan min al awliya al ahya aw aw al amwat bi asrihim amma sai fa ya yarda ya dauka cewa ba zai je ya ci wani daga cikin waliyai ba masu rai ko marasa rai ba shi ɗayan su ne da ne istimdari ما عدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فمن لصحابي المحسوسين من ذلك أبو كيفان بفضيلة السبك إن فلنا تدقائي التي لا مطمع فيها لغير من باب وني وليك قطعي إرم من سبك الناس وأهرا وتندك تألت صحابي بدل صحابي سوزا إيزو أبو كيف عيد هذا annabawa sun suka fi cancanta kenan banda annabawa su ma alkiram masu girma عليهم أفضل الصلاة وأفضل السلام ما في ترك سلام لأبو شيء تبدأ وكذا هكذا زيارة إخوانهم في الطريق بأهنا زيارة أنقوى إجونا زبون في الطريقة بل أمرها عندنا حسن زيارة أنقوى مكان ما أبنيني كيو مندوب إليه على التحقيق أنا سويا سد ومن أبدا لفتن نجوى وقد قيل أنت إنما أخذ أمسيني wanda da ya zo karɓo na wurin ne ga wani shayi wa zara man adamu sai kuma yaje ya ziyarci wanin sa ziyara irin ta istimdali lam yantafi bil awwali ba za ka amfana da shi wancan da ka karɓa a wurin sa ba wala bi sani aka nan wannan nabiyin da kaje ka ziyarta shi ma ba za ka amfana komai a wurin sa shi ma kasa shi ma kasa da hu wa nawahu cikin abin da ya nufa da ya je wurin sa ko ya niyyarsa hada ce na wannan ونحن على كل حال مولي بتفكون هالي ما لنا في زيارة من نفع بامد من أنفاني الزيارة لكثر وجحتنا بالإذن الخاصي صور تقعي صور فسكم والإذن كبنتشي على سيد الأنبياء والإرسال إذن عندما قسامه قسمه قبل أن بعد من ظني من ظن الله مع ما أوضنا من ذلك tare da akwai abin da aka canza mana aka musanya mana min fadilati jawarul kamali na daga faralar jawarul kamali inna man qara'aha wanda ya karanta jawara adadan adada muballighu isna isna afar shahara adadin da iya kafa shi ne goma sha biyu bi shuruɗiha da sharuɗanta alqa al-ma'lumat sananne ya karanta nawiyan yana mai niyyar ziyarar ta sayyidar rijali zai laniya da ya karanta da niyyar ziyarar shugaban mazaje shi ne manzon Allah akala lahu mislu ma yakulu man zara sallallahu alaihi wasallam fi rawdatin sharifa zai sami irin abinda wanda ya je raula annabi ya ziyarce shi zai samu ya karanta sha biyu da wannan niyya وزار جميع الأولياء والمرسلين والأبطاد والأولياء كذيك أما لا لا كمرون ليجيج يتدك عن نبا ودمان ذني دق قبيد وليي وسائر أهل الكمال كذيك أما لا لا كمرون ليجيج يتدك معبوتا كمالا نوليي فعمل كي تنقوا كي أيدي على هذا السر الباهر بتقورنا سر مرنجاي فدتك أبي وأمي أيها الأخ الصادق mahaifiyata da mahaifina na baka su fansa da dan wannan kai ya kai wannan dan uwa mai gaskiya in kai haka tazfaru bil fadl al azim zaka rabota da lada wanda take babba wal khair al amin al fa'id da al khair mai gamewa masjidi wal maqamat al fakhira zaka samu matsayi maqamai ana al fakhri al saniyati wanda suke wato masu haske madaukaka kalla ita ya nisanta wa ma'azalla muna neman tsaye da Allah an ya fi zura zalika minna fi janibihim bil fadl al azim wa laysa man ziyarati cewa hana ziyara da aka inna fi dariqatina cikin dariqan muhajir muhammadiyyati ba wai takabburan girman kai ne ala faradin awliya al-kiram da shugabanninmu wale masu girma ɗannan ba ahlin maratibul aliyya ma'abuta martabobin alwaga wal maqamatil faqir samiya da matsayi na albahari madauka ba wai girman kai bane kalla idan abin ba haka yake ba yani ba wa ma'azallah muna neman tsari da Allah an yasdura billahi fi janibihi min al'azzir rafi'i a ce girman kai ya zo daga wurin mu ga janibin waliyai masu girman sha'anin madauka bal wa inna namu mutaramun a a matsayin da alfarmar sauran waliyai abin girmamawa ne a wurin mu gayatul ihtirami matakan girmamawa azizun mani'un abu ne wanda yake mai girma mabuwayi mani'un abu ne wanda yake abin hanawa kwa gagani ko an mani'i ne a tsirrai muna girman kai gare su wallahu hasibu man yushani alaina duk wanda ke aibata mu saboda ai a ce ai ko abin da yasa kun ce ba a zuwa ziyara wasu wanda ya to wanda ke aibata mu akan wannan yake aibata mu akan hijranahum iya wato kaurace musu da muke yi wa kilahum waye da kiyayya su sai da ai abin da yasa ba mu so mu shiga kuna ba ruwan ku da sauran waliyai kuna cin su kun ce kar a je a ziyarce su to Allah ya yi mu ga wanda yake aibata mu akan haka alhalin ko ba haka bane ويشيء أننا نستهزئ بهم وأنك ɗaiɗai ta magana ke watsa magana cewa ai istihza'i muke da waliyai to Allah ya ishe mu aw bi man walahum ko kuma ga wanda ya ya jibanci wanda suka suka kama da su yace ai abin san goma sun shiga ɗari uku ku kuna wulakanta sauran waliyai kuna girman kai akan waliyai kuna cin sauran waliyai ka gani ko wanda ya wanda ya faɗi wannan fito da mu da shi da Allah ya Allah ya ishe mu tsayi wato kamar da wanda ba zai to Allah ya isa to duk wanda ya faɗa mana wannan to Allah ya isa Allah ya ishe mu kenan hada yace wannan ma ta yassara huna abinda ya samu kenan anan fi samki hadir abiyat a cikin tsarin wannan baidoci a salafat asar guda goma sha uku din nan da mu karanta wal qasdu shi abin nabi inma huwa al ittifaq koyi da amfani hada sai da dalili da nan fafashin wannan shugaba madaukaki wata bariki na lahu min al'asar da neman albarka da irin abin da yake da shi na daga labarai to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما صدقنا بالحق حق هذه لا تعلم وعلى آله حق قدره مثل الذي ولكن تستقبلنا بها الله شر التعصير وتقلنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم الولي ونعم الرحيم ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله